بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ذهيرا للمجرمين فأتبع في المدينة طائفا يترقب فإذا الذي استنكره بلمس يستطرقه قال له موسي إنك لغوي مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستسرقه قال له موسى إنك لغوي مبين muna cikin isar annabi Musa alaihi salatu wassalam dangane da abin da ya faru da shi tsakaninsa da ɗan uwansa banu Isra'ila da kuma makiyinsu ba tsibde wanda suke azabtar da su wanda muka ce shi wannan bakibdin yana daga cikin masu lura da abinci dafa abinci a gidan fir'auna wanda ya ringa tilasta dan uwan annabi musa a kabila shine banu isra'il dole sai ya ebi itace ya kai gidan fir'auna annabi musa shiga tsakaninsu har ta kai ga annabi musa ya haɗa yatsunsa ya mare shi a dalilin ya nesatar da shi gabanin ɗan uwansa banu isra'ila sai hakan jarrabawa ta samu annabi musa sai ya faɗi ya mutu ya nemi afuwa a wani ubangiji ubangiji ce ya yafi masa fafir ne fazafarala inna huwal ghafurur rahim to shine ƙara sai yake cewa shi annabi musa rabbi bima an'amta alayya da sababin ainihin abin da kai ni'ima nan gare ni da alfarman wannan ni'ima da kai a gare ni na gafara ka kare ni to falan akuna zahiran lil mujrimin bazan sake kasancewa mai taimako ba ga mutumin da yake mujrimi shine kafiri har ta kai ga na aikata wani aiki wanda zan zo yi nadama to sai wannan magana din shi annabi Musa alaihi salatu wassalam فأصبح في المدينة خائفا يترقب فأصبح سيشي النبي موسى يوعي غني يكسن خائفا ينام جنسه في المدينة أو النغري يترقب ينا سورارو يجمينين ذي بيوبايا dangane da abin da ya faru na kashe wannan ainihin bakin tsedin to fa idan lazistan sarahu bilamsi sai ga wannan wadda annabi Musa ya taimake shi jiya dan uwansa banu Isra'ila akan bakin din nan yastasriquhu har yanzu ko yana neman taimakon annabi Musa akan wani kibbi kuma daban bayan abin da ya faru jiya qala lahu Musa sai annabi Musa ya gaya wa dan uwansa wannan banu Isra'ila nan wadda a dalilin sai mari wancan bakin din sai ya ce masa innaka laghawiyyun mubin kai dai ya tabbata kai wato kana cikin bata wacce take mabayyaniya a dangane da abin da ka aikata jiya ga kuma yau ma ka sake shiga wani rikici daban sai annabi Musa ya gaya masa haka فلما نراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض فما تريد أن تكون من المسلمين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال, قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين فالنبي موسى يرفي زي taimaki shi wannan wadda ya kawo matsala jiyan nan ɗan uwansa banu isra'ila ya sake arba da wani bakibde yau sai Allah yake cewa falamma anarada yayin da shi annabi Musa ya nufin an yabtisha billazi huwa aduwwul lahuma da ya kama wannan wanda ya kasance maki gare su shine bakibden nan sai shi dan annabi Musa sai yake cewa a turi yace da annabi Musa yace masa a turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bilams saboda da yayin zai kama wancan din dalilin rike wancan sai ya zama shi dan uwan nasa banu isra'ilan nan da aka taimaka jiya sai ya ji kaman dankar da aka mai kamar shi ake nubi a wahalar sai ya ta to kai Musa yanzu kana so ka kashe ni ne kaman yadda ka kashe rai jiya sai yake faɗa alhali kuma gashi ba a san abubuwan ba sai ya zo ya fito ya faɗa ya ce kana so ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe wani jiya in turidu illa an takuna zabbaran fil ai ma turidu ba abin da kake nufi na aikata haka face kana so ka zama wato wani mutum ne wanda yake mai tsaurin rai fil ardi a cikin doron ƙasa wa ma turidu an takuna minal muslimin ba ka nufin ka zama daga cikin masu kyautatawa wadda zai gyara lamura shi bai kiga annabi musa haka shi wannan banu isra'ila din وجاء رجل من قطى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناسهين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين شيكنا da ya faɗi wannan magana wa annabi Musa shi wannan abokin faɗan shi banu Isra'ila ɗin bakin ɗin kenan sai ya ji satan ansa a sai daman kisan da aka yi jiya Musa ne ya yi tun haka sai hanzarta sai tafi gidan fir'auna ya sanar cewa ma'aikata su sani ga wadda ya kashe wadda ya mutum nan jiya bakin ɗin nan don haka a zo a kama annabi Musa a ɗauki fansa. To shi kenan da ya je sanar waje a rajulun minafsal madinati sai muminu ali fir'auna wato wani wadda ya yi imani amma daga cikin mutanen fir'auna yake ya imani da annabi Musa sai ya zo minafsal madinati daga ainihin nisan gari haka nesa daga nesa ya zo ya samu yana sauri yasa yana sauri a cikin tafiyarsa zuwa wajen annabi Musa sai zo ya samu annabi Musa ali ce ya Musa ya kai annabi Musa innal mala'a yatamiruna bika sani ainihin jama'an fir'auna suna nan suna ta shawarwari akan lamarinka sun ji cewa kai ka kashe kibdi jiya suna ta shawari liyabtuluka saboda su kashe ka amma shawarar da nake baka fakhruj ka fita daga wannan gari na misra inni laka minan nasihina ni dai na kasance daga cikin masu ma nasiha a cikin lamarin ka fita ka bar garin nan to fa kharaja minha ka'iban yataraqqab sai shi annabi Musa maza yayi kokari ya fita yana cikin halin tsoro yana kuma bibiyan ya za a yi masu nemansa ko za su same shi ko ba za su same shi ba ƙala sai ya koma zuwa ga ubangiji ya ce rabbi ya ubangiji na najjini min alqawmi zalimina fa kubuta da ni daga waɗannan mutane azzalimai mutanen fir'auna ina nema ka kubutar da ni sai koma zuwa ga Allah to kullun dai abin da ake faɗa duk halin da mutum yake yayi kokari ya koma zuwa ga Allah annabi Musa a can mari da yake tsiyi nan da ne ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafaran ubangiji ubangiji ya gafarta masa to gashi wannan abin da ya faru ma na yau tsakaninsa da ainihin wannan kitsi da ya je kai gulman cewa shi ya kashe gibdiyin jiya to maza maza da aka ba shi shawarin ga yadda za a yi to sai ya koma ga Allah ya ce rabbi najjini min alqawmi zalimin
ولما توجه تلقاء مدين قال أعطيه ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون فوجد من دونه امرأتين تذودان قال ما قدبكما قالتا لا نسقي حتى يبدل الرئاء وأبونا شيخ خبير
قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال أسي ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما قدبكما قالتا لا نسقي حتى يذر الرعاء wa abuna shekun kabiru annabi musa ya yadda da shawaran muminu ali fir'aun da ya ba shi shawaran ya bar garin misra a lokacin annabi musa yana da shekara talatin a rayuwarsa kenan to shi kenan walamma tawajjaha tilqa a madiyana yayin da annabi musa ya fuskanci garin madiyana don shi garin madiyana baya cikin mulkin fir'auna gari ne mai zaman kansa da yake ba a ƙarƙashin fir'auna ba shi kenan sai fuskanci wannan gari na madiyana shine alƙaryar annabi shu'aibu inda annabi shu'aibu yake tsakanin madiyana da misra tafiyan kaman kwana guda takwas ne an ambaci wannan gari na madiyana da madiyan saboda asalin sunan wadda ya kafa garin ne ana ce masa madyan ibn ibrahim shine wadda ya kafa gari din to shikenan annabi ibrahim sai ya kama hanya zuwa madyana qala sai annabi ibrahim yace asai rabbi an yahdiyani sawa sabil ya kusata ko ko hakika ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya tsakiyar hanya zuwa ga wannan garin tunda bai taba zuwa ba bai san garin ba to sai roƙi ubangiji ya shiryar da shi ya kama hanyar wannan gari na Maryam din to Allah tabaraka ta'ala sai ya aiko masa da mala'ika da hannunsa akwai kaman itaciya haka sai ya dan nuna masa wannan hanya din ga hanyar da zai bi ya je Maryam din to walamma warada ma a Madiyana yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo wajen da ake shayar da dabbobi a nan madiyana inda yake mahaɗar ruwa wajen shayar da dabbobi waje da alayhi ummatan minan nasu ya sai ya samu jama'a da yawa daga cikin mutane ya suna shayar da dabbobinsu ruwa a wannan wurin sai ya zo wannan wajen to yana nan wa waje da min duni mumratai sai ya samu wa'insu 'yan mata guda biyu su kuma suna gefen inda ake shayarwa din ta zudani an kaman hana su an nesatar da su gabarin shan ruwa din ko kuma sun nesatar da kansu saboda su ƴaƴan annabin Allah ne ƴaƴan annabi Shu'aibu ne akwai tarbiyya tare da su ba za su shiga su shayar da dabbobinsu tare da sauran mutane ba da su bari sai sauran jama'a sun gama shayar da dabbobinsu sannan su zo su shayar ƙala musa ya lahuma annabi musa sai ya gansu su wayannan mata guda biyu sai yake ce musu ma kadbukuma menene lamarinku cewa ba kwa shayar da dabbobinku la ma kadbu kuma la menene la la la tusqi hatta yuzra qala qalatkum sai dai qalata sai dukan su biyu matan suka ce ai la nasqi hatta yuzra riya mu ba za mu shayar da dabbobinmu ba sai ainihin waɗannan jama'a sun shayar in sun gama sannan mu zo mu shayar to a gefen akwai wata rijiya wacce take rufaffiya wadda mutane da yawa ne suke iya daga marfin rijiyan su iya shayar da dabbobinsu to sai annabi musa da ya ga halin da suke ciki adaman sai suka ce kuma ba ma yin haka sai mun jira saboda wa abuna shekun kabir mahaifinmu wani dattijo ne mai girma wadda ba zai iya zuwa ya shayar mana dabbobinmu ba shi yasa muke jira sannan mu shayar to fasaɗai lahuma فسقي لهما ثم تولي إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقي لهما ثم تولي إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير to da suka gaya wa annabi Musa halin da suke ciki babansa dattijo ne babu kuma wani wanda zai zo ya taimake su wajen shayarwa to shi kuma yana cikin halin karfinsa kamar yadda muka faɗa bai fi ɗan shekara talatin a wannan lokacin ba to sai ya nufi wannan rijiyar da ake sa dutsen da ba masu iya daga wannan dutse din sai ya kai kaman mutum goma su ne za su iya haduwa su daga to amma saboda karfin da annabi musa yake da shi shi kadai ya daga wannan dutse din ya shayar musu da dabbobinsu ya suka kammala komai da komai sun mata walle ila zilli daga nan sai shi ya tafi zuwa ga inuwa shi annabi Musa alaihi salam saboda a lokacin akwai tsananin zabi kuma a hakan ma wai na jin yunwaye wannan aiki din qala rabbi sai ce ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ra rabbi ubangiji inni faqirun ni fa mabukaci ne ya ubangiji lima anzalta ilayya min khairin da dukkan abun da ka saukar min da shi na daga alkhairi ina da bukata zuwa gare shi shikenan mana ga yunwa ga gajiya wahalar tafiya yana cikin yanayi nan ma sai sake koma zuwa ga Allah ya roki ubangiji ya samu mafita akan halin da yake ciki فجاءته إيديه وتمشي على الطيار قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءت أيديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما منين فلما جاءه وقص عليه القصص قال نجوت لا تخف نجوت من القوم الظالمين shikenan yan mata guda biyu annabi Musa ya shar musu da dabbobinsu sun koma gida babansu annabi Shu'aibu sai ya ga sun dawo a mafi karancin lokacin da suka saba dawowa ma'ana sun dawo da wuri sai ya tambaye su me ya faru yau kuka samu shayar da ruwa a shayar da dabbobinku a kan lokaci suka ce ai sun samu wani bawan Allah shi ya shayar musu ainihin da dabbobinsu to shi kenan ɗaya ta ce a kan ko za su kira shi zuwa ga uban in ya so ya ba shi ladan aikin da ya yi shi ne ƙur'ani yake cewa faja'atuhu idehu ma tamshi alastihiyya sai ɗaya daga cikinsu sai ta zo tamshi tana mai tafiya a rasiya in bisa jin kunya tana mai ƙasƙantar da kanta zuwa ga annabi ba annabi Musa alaihi salatu wassalam tana rurrufe fuskanta sai take cewa in inna abi yad'uka ka sani mahaifinmu yana kiranka ya ce ka zo liyazbiyaka ajra ma saqaita lana saboda ya baka ladan abinda ka shayar mana na daga dabbobi to sai annabi Musa sai ya amsa mata yana mai musu a cikin zuciyarsa akan karban lada saboda su annabawa ba sa yin abu don a biya su kuma gashi yana halin yunwa yana da bukata din amma dai baya bukatan a biya shi wannan lada din to sai ya ce to shikenan su je da ita ita wannan ainihin mata din ko budurwa din shikenan tana gaba tana tafiya annabi Musa yana binta to sai iska yana dan kakkada zanin ta haka to yana dan fitar da kaman alaman kwabrin ta haka to sai annabi Musa ya ce a tsaya yanzu shi zai koma gaba in an zo inda za a nemi kwana sai ta faɗa inda duk za a yi sai ta faɗa shi sai ya gaba shi kenan annabi musa alaihi salatu wassalam ya wuce gaba tana binsa har suka zo wajen babanta annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam to a lokacin sun zo a lokacin cin abincin dare ne sai sai da annabi musa shi annabi shu'aibu ya ce to ka zauna a nan ka ci abinci sai shi annabi Musa ya ce yana jin tsoro kar ya zamto za a biya shi ne akan abin da ya aikata aka sa'a ba wani bukatan cewa za a biya shi wannan al'adan su ne su mutanen garin nan suna girmama bako suna mutunta shi to shikenan annabi Musa ya karbi abinci ya ci to sai yake gaya wa annabi Shu'aibu labarinsa yace shi asalinsa mutumin garin Misra ne ya girma a gidan fir'auna kuma ya sani cewa suna da labarin fir'auna irin zalunci da ainihin wulakanci da yake wa banu isra'ila to gashi abin da ya faru tsakaninsu da ainihin wani bakitse har ya mare shi ya faɗi ya mutu to shine aka sa ana bincike akan za a kama shi kuma gashi yana tare da mahaifiyarsa ya bar mahaifiyarsa a garin to shi duk da ya karantawa annabi shu'aibu labarinsa annabi shaibu ya fahimce shi ya gane shi ya cewa annabin Allah ne to amma malamai suka ce yana daga cikin hikima da annabi Musa ya yi wa annabi shu'aibu hidima kamar yadda ya zo a wani hadisi cewa annabi shu'aibu yana daga cikin bayin Allah wadda yake yawan kuka saboda tsoron Allah an ce ya yi ta kuka ya yi ta kuka karo na farko har ya makanci sai Allah ya dawo masa da ganinsa sannan ya sake yana kuka saboda tsoron Allah har ya sake makancewa Allah ya sake dawo masa da idanunsa har ya yi sa'u to daga ƙarshe ubangiji yana cike da sanin halin da yake ciki sai yake tambayansa ya ce kai shu'aibu tsoron wuta kake ne kake wannan kuka saboda tsoron wuta na ko kuma saboda kaunar aljanna na kake yi yace Allah duk ba ko daya yace to saboda me kake wannan kuka yace ya ubangiji ina wannan kukan ne saboda ainihin tsoronka da girmama ka to wannan abun sai wa Allah dadi sai yace to shikenan ni kuma zan dauko ma wani bawan da nake so wanda babu kamansa yazo ya bauta ma yazo ya ma hidima to wannan yana daga cikin aka ce hikimar da annabi Musa da cikan matsayinsa tunda ya fi annabi shu'aibu matsayi a wajen Allah tunda a duk halittar Allah in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka cire annabi Ibrahim mutum na uku a halittar Allah wajen daraja annabi Musa to Allah sai ya ɗauko shi don ya zo ya masa hidima a wajensa shikenan sai suka fahimci juna tsakanin annabi shu'aibu da annabi Musa alaihi salatu wasalam falamma falamma ja'ahu yayin da yazo wa annabi shu'aibu shi annabi Musa wa qassa alaihi alqasas ya karanta masa duk labarin sannan da muka faɗa to shikenan sai annabi shu'aibu ya ce masa qala la takaf kada ka ji tsoro yanzu kanka kwantar da hankalinka saboda shi fir'auna dukkan mulkinsa bai da hannu a madiyana ba zai zo ya kama ka a maryana ko yi wani abu ba don haka latin kada ka ji tsoro na jauta min alƙawmin zalimin hakika ka kubuta daga waɗannan mutane wanda suke azzalumai su ne mutanen fir'auna saboda bai da iko da madiyana قالت إهديهما يا أبت التاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين قالت إهديهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي لمين شكرا an gama bayani tsakanin annabi shu'aibu da annabi musa ya ci abinci ya huta to sai ɗaya daga cikin su wannan 'yan mata guda biyu malamai suka ce ko ita babbar ce ko karamar ce ɗaya ɗaya daga cikinsu sai take cewa ya baba istajirhu ka ba shi ladan aikin nan da ya mana ba kaman akwai alaman ƙauna da soyayya tsakani kenan sai ta sake ɗago na maganan akan cewa a bashi ladan abin da ya musu dinnan inna khaira man istajarta alqawiyyu amin irin ainihin wato ladan mutumin da yake mai karfi mai aminci amintaccen mutum ma'ana ladan ma a bada lada irin ta mutumin da yake da karfi yake da kuma amana saboda yadda ya sha musu da dabbobin nan inda bayi da karfi ba zai iya share musu da dabbobinsu ba sannan kuma ta ga amanansa na cewa ga mazaninta yana ɗan kaɗuwa amma ya ce ta koma baya shi zai dawo gaba saboda amana to waɗannan abubuwa shine malamai suka ce shine sharaɗin ba wa mutum aure ya zama yana da ƙarfin da zai iya riƙe matar sannan kuma yana da amana da zai iya gudanarwa tsakaninsa da zama da matar to idan yana da waɗannan guda biyu aka ce za a iya ma auren wa mutum a bashi ya tafi da shi ko ina ba dole sai ya zaura inda yake ba amma in ya rasa ɗaya daga ciki sai ya ce to ya je sai ya dawo ga matarsa tana gida in bai haɗa waɗannan guda biyun ba dole ya zama yana da ƙarfi na iya lura da ita yana da kuma amana a cikin lamarinsa to shi ne ta ce a biya shi ladan irin mutumin da yake da ƙarfi yake da kuma amana
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت أجرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية هجة فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين shikenan ta ɗauko magana babanta ya ji ya kuma fahimci magana ɗin ƙala sai annabi shu'aibu ya ce inni uridu an unki haka idan na tayyahatai ya ce ina nufin kai musa yanzu zan auren ma da ɗaya daga cikin ‘ya'yana guda biyun nan imma babbar ne ko ƙaramar zan auren ma ɗaya ala an tajurani samaniya hijat bisa ka yi min ƙwadago na lura da dabbobi na shekara takwas fa in admamta ashirin amma in ka cika shekara goma kai goma famin indika yana daga gare ka na karamcinka amma dai shekara takwas nake so mu yi tsakanina da kai wajen kwadago na lura da dabbobin nan tunda ba da masu kiwo sai su 'ya'ya mata din nan tunda ga kanan sun kuma yadda da kai to ina so mu yi wannan kwadagon da kai in ka yadda wa ma uridu an ashqa ba na nufin in tsananta ma in ce dole sai ka yi shekara goma musamman ma tun da ka ce min kana da mahaifiya wadda ka bari a inda kake din don haka ba na nufin in tsananta ma sataji duniya insha Allah min as-salihin in ji annabi shu'abu yace insha Allah ko zaka same ni daga cikin mutane wanda suke salihai wadda suke cika alkawari akan duk abin da muka yi alkawari da kai zan cika dama akwai batun aurarwa sannan kuma akwai abun da za a bashi na wai yankin dabbobi din duk da qur'ani bai fito da magaran yankin dabbobi din ba amma daman a auren masa a yanka masa wani yanki na dabbobin kuma a bashi to wannan annabi shu'aibu ya masa yace kuma insha Allah shi annabi shu'aibu yace zan zaka same ni daga cikin mutane na gari masu cika alƙawarin da duk akai da su sai ga annabi Musa haka قال ذلك بيني وبينك أيما لجلينك بيت فلا أضوان عليه والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل shikenan annabi Musa ya ji abin da annabi Shu'aibu ya nema a wajensa sai annabi Musa ma ya ce zalik ai abun da ka faɗa ɗin nan bai ni wa bai naka lalle ya tabbata tsakanina da kai ayyu malajalaini qadaitu kowane wa'adi na ajalin nan da muka yi da kai kace min shekara takwas ko in cika shekara goma kowanne daga ciki na cika to fala udwana alayya babu ainihin ƙetar iyaka gare ni insha Allah zan iya abin da zan iya wallahu alama na qulu wakil don haka shi ubangiji dai ya kasance mai kiyayewa ne a bisa duk abin da muka faɗa ni da kai Allah ya sani shi ne mai shaida tsakaninmu ni ma za ka same ni kamar yadda kace zan same ka
فلما قضي موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم خذوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر جذوة من النار لعلكم تسألون
فلما قضي موسى الأجل وسار بآله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسألون شكرا النبي موسى ya cika ajali malamai dai sun ce goma ne ba takwas ɗin ba saboda karamci ɗin sai goma daman da aka yi wannan wa'adin aka ɗauki sanda a cikin wasu malamai sun ce sandar da ta annabi adamu alaihi salatu wassalam ita ne aka ta gada har ta zo wajen annabi shu'aibu annabi shu'aibu ya ɗauki wannan sanda ya bashi wadda ya ciwo to shikenan annabi Musa ya zauna ya cika ajali din falamma qada Musa lajala yayin da annabi Musa ya cika wannan ajali na kiwon nan shine shekara takwas ko goma amma dai an fi bayyana cewa ya cika goma din to shikenan yanzu aure ya tabbata kuma an yanka masa dabbobi ya shekara goma yanzu shekaransa arba'in kenan yanzu zai dawo gida misra wasara bi alihi sai annabi musa ya kasance ya taho da matarsa da izinin babanta za su zo misra saboda ya bar mahaifiyarsa kuma zai zo ya ga gida tun da abubuwan da duk kuma suka faru baya yanzu kan waɗansu ma sun manta da abun abun ba zai tashi ba shikenan da ya kamo hanya ga dabbobi ga matarsa kuma a lokacin tana da juna to sai hadiri ya taso ga ruwa duk abubuwa da suka rikice wasu dabbobinsa duk suka wawwatse ga ainihin halin jego da matarsa take ciki to hankalinsa duka sai ya dawo yanzu abin da yake nema shine ina zai samu wuta da zai zo ga halin mai jego ba ta son sanyi kuma ga duhu shi akwai bukatun wuta a tare da su shi kenan a nasabin janibin turi naran sai ya hango daga nesa ta bangaren dutsen turi sina sai ya hango wuta ala li'ahali sai annabi musa ya gaya wa iyalinsa ya ce to in ku su huna ku zauna a nan inni anastu naran ni na hango wuta la'alli a cikin minha mai yiwa ta yi in zo muku da wani abu na daga wutan ko bi kabarin wani zo muku min hari ga wajen wutan in zo muku bi kabarin da labari akan hanya saboda a lokacin ma duhu yayi ruwa iska sai suka bata hanya duka wannan sun shiga wannan imtihani din to shikenan sai ya ce to ta in zo muku bi khabarin da labari akan hanya da muka kuskure au jizwatin minan nari ko kuma in zo muku da wani makamashi na wuta wadda za mu samu mu zo mu dosana la'allakum tasalun tayo za ku samu abinda za ku ji dumi da shi to wannan shine abinda annabi Musa ya gaya wa ainihin yaransa a wannan lokacin
فلما أتيها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما أتيها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين shikenan annabi Musa ya hanji wuta to da yaje saboda a wannan lokacin shi ubangiji yakan tajalli ga mutum dangane da abinda yake kusa da shi to yanzu ba abinda annabi Musa yake so kamar wuta a wannan lokacin to shi yasa ubangiji ya tajalli da irin abunda yake cikin zuciyarsa saboda ya matso kusa da Allah sosai to shikenan falamma ataiha yayin da yazo wannan dutsen wajen bishiya nudiya sai aka kira shi min shatil wadil aymani ta bangaren wannan dutsen ta damansa shine turu sina to sai aka kira shi fil buqatil mubaraka a wuri wadda yake mai albarka aka kira shi sai aka yi magana da shi minas shajarati daga jikin bishiya don a jikin bishiya ne tana koriya danya shatab ga wuta kuma a jikinta yana ci to a nan ubangijin ya tajalli a wannan bishiya ɗin to shi kenan sai ya ji an kira shi an ya musa ya kai musa ai ba wuta ba ne inni an Allah ni ne ubangijinka rabbul alamina ni ne nake ainihin kiranka a wannan waje kamar yadda a cikin suratu taha yake cewa faqlana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ko to wannan shi Allah ya gaya masa haka
فانا القياسات فلما رأيها تتذك أنها جان والله مدبرا ولن يؤكد يا موسى أقبل ولا تكفنك من الآمنين وألق أصاب فلما رأيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تكف إنك من الآمنين shikenan da Allah ya tajalli ga annabi Musa yayi munajati da shi to daman sandarsa tana hannunsa sai Allah ce wa an alki asab ya Musa ka dan jefar da sandar takan nan mana tunda kawan cikin suratul daha mun ce ya tambaye shi ma wa ma tilka bi yaminika ya Musa go qala ya asa atawakkau alaiha wa awshu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukra sai da ya tambaye shi me a hannunka ya masa jarrabawa ya babbadi amfanin sandan amma na zahiri bai san amfaninta na batini ba to yanzu Allah yake gaya masa yace to jefar da sandar falamma atareha ta tazu yayin da yaje fadda sandan sai ga sandan tana wutsul wutsul tana raurawa haka ka annaha jannun ka ce ita maciziya ce kankanuwa a wani waje ya ce fahiya faiza hiya su'ubanu sai ga ta nan katuwar maciziya a nan kuma sai ya ce ka annaha jannun kamar maciziya ce karama aka ce to me bambancin can aka ce katuwar macijiya nan kuma aka ce ciriruwar macijiya aka ce e can an faɗi asalin yadda macijiyar take ne katuwa ce a nan kuma wutsul-wutsul ɗinta ne sai da ta zama kamar ƙaramar macijiya saboda iya wutsul da take yi kamar ƙaramar macijiya to shine Allah ya kira ta da nan jahannam kenan ya kira ta a macijiya karama kira to walle mudbiran sai annabi Musa sai juya baya yana mai tafiya walam yu'aqib bai dawo ba sai kali sanda kawai da yaga tana ta hudu sai ya tafi ko juwa bai ba sai sai ya tafi ya Musa sai ubangiji ya ce masa ya kai Musa abil juyo juyo juyo la wala takaf kada ka ji tsoro innaka min al'aminin kana daga cikin amantattu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da sannan nan za ta ma ka juyo sai Allah ya gaya masa وسلم يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير كوع واخمد إليك جناك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين اطلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله تبارك وتعالى bayan ya ce masa ya juyo ya yana daga cikin amintattu nan ne aka nuna masa to kama sandar da ya kama ta sai ta kama maciziyar da ya kama sai ta sake dawowa sanda to kaga an ba shi course kenan kar a je wajen fir'auna a sake a ce masa ya sake ta da maciziyar a gudu tare gaba daya amma yanzu shi ya koya ya gane yadda abin yake to shikenan usluk ya daka bayan wannan Allah ya ce masa to bayan ya kama sandar ya gane yanzu kan in ya rike ta zama sanda sai aka ce musu shigar da hannunka kuma fi jaibika a cikin aljihunka hannun naka nan ka shigar da shi cikin aljihunka to sai ya shigar da hannun a cikin aljihun to wa akhrajaha sai ya fitar da hannun takhruj sai ta zama hannun ta ta fito baida'a wato farasal min ghairi su'in ba tare da ciwo ba da ya fitar da hannun sai hannun ya zama mai haske kamar hasken rana kuma ba ciwo ba ne duk wannan sai ya gani Allah sai ce masu towon mum ilaika da na haka ka haɗa hannayen kama minar rahabi saboda tsoron da kake ciki mana ya kasance duk sanda in wani abu na tsoro ya zo to idan ya haɗa hannayensa to tsoron sai tafi to yana daga cikin tsoron fir'auna a kafin Allah aiko shi saboda abubuwa da suka faru to wannan idan ko a gaban fir'aunan ne idan ya hada wannan hannayen nasa to fir'aunan kuma tsoron sai koma wajensa sai ya tara zana yana kokarin neman dauki a wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam to Allah tabaraka ta'ala sai ya bashi waɗannan ayoyi guda biyu kamar yadda a karatun mu na baya can da ya faɗa bai ta zuba bai za'in gairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi wato wa'annan ayoyi guda biyu suna cikin ayoyi guda tara da aka ba annabi Musa zuwa ga mutanensa nan kuma da aka faɗe su su biyun sai aka ce fazanika waɗannan guda biyun burhanani min rabbika hujjoji ne wadda aka aiko su daga ubangijinka aka baka su ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'i da jama'ansa innahu saboda su mutanen fir'auna kanu sun kasance kauman mutane ne fasidina wanda suke fita daga biyayyan Allah shi yasa muka ba ka waɗannan ayoyi
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأتاه أن يقتلون وفي هارون هو أفته مني لسانا فألقه إلي يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون آه وأرسل هارون هو أبصر مني كم وأوهد وأخي هارون هو أبصر مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني آه إني أخاف أن يكذبون تو an yanke wani abu na daga tarihin wanda in koma karatunmu a baya an faɗa cewa da aka ba shi kwas ɗin nan abinda aka yi sai aka ce masu to maza fashabila fir'auna ya tafi wajen fir'auna ya isar da saƙon cewa ya sake banu isra'ila wannan bauta da ake musu ake kakkashe su ake bautar da su a dakatar da shi shi ne abinda suran baya ta gaya mana to a nan ma sai ya nemi cewa yana roƙon a ƙarfafe shi da ɗan uwansa haruna wajen isar da wannan sabo saboda yana cewa walayan taliku lisani fa arsil ila harun a can baya ke ne yake gaya mana cewa wa yadiqu sadri wala yantiq wala yantaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya zambu fa khafu an yaqtulun to a can abin da ya faɗa kenan da ya faɗa yake cewa yana tsoro da aka bashi aike din yace ina tsoro za su karyata ni ya ubangiji kuma akwai wani zunubi da suke gani na mai girma in na ce Allah ya aiko ni ma za su karyata ni ba za su yadda ba kuma ni zan ji kuncin abin a cikin zuciyata saboda haka Allah ina so ka aiko annabi Haruna ma ya zama manzo ka karfafe shi da ni mu haɗu mu isar da sako din attake aka yi stamfi aka ce an bashi da aka zo aikan ma annabi Haruna yana Misra shi annabi Musa kuma yana hanyar tsakanin Madyana da zuwa Misra amma sai aka ba su sakon tare aka ce ku tafi shi ubangiji ya gama hukuncinsa ya ce su tafi su isar da sako din to wannan duka ita surar baya ta karanta mana wannan to shine anan ma Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana da aka bashi sakon sai ce rabbi inni qataltu minhum nafsan ya ubangiji na kashe musu wata rai fa wannan bakin tsinin nan da muka yi maganar sannan na kashe musu shi fa fa akhafu an yaftuluni ina jin tsoron kar in je isar da sakonka a kashe ni to a can baya ma mun ban manta ba da ya faɗi makamancin wannan maganan sai ya ce inni ma'akuma asma'u wa ara ai ina tare da ku kar ka damu ina tare da ku ina kallon duk abin da zai faru kuma ina jin abin da zai faru aka ce to daman yayi wannan ne saboda neman garanti a bashi garanti to Allah yanzu ya bashi garanti ya ce ba komai to shi anan ma da ya faɗi wannan sai ya ce to waki ya ubangiji dan uwana harun huwa afsahu minni lisan shine yafi ni fasahan harshe yana da fasaha tunda shi annabi Musa a bakinsa akwai gura-gura maganarsa ba ta fitowa sosai annabi haruna ya fi shi fasahan magana to sai ke cewa huwa afsahu min lisanin fa arsilhu ma'i rid an koridan ya ubangiji ka aiko annabi haruna tare da ni ya zama mataimaki na waziri na yusaddiquni wanda shi zai gaskata ni tunda ya ce fa akafu an yukazzibu ina jin tsoron za su ƙaryata ni in na ce musu ni annabin Allah ne to amma ga dan uwana shi kuma yusaddiqu ni kaga ya zama akasin wayancan kenan to zai bashi karfin gwiwa inni akafu an yukazzibun saboda ni ina jin tsoron za su ƙaryata ni anan ma ya sake maimaita magana قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد, سنشد أضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون شكرا الله تبارك وتعالى da annabi Musa ya roƙi annabtan ɗan uwansa annabi Haruna kamar yadda kullum malamai suke faɗi cewa ‘yan uwantaka irin ta Haruna da Musa ake so. Annabi Musa Allah ya bashi annabta, ya san akwai annabi Haruna bai bashi annabtan ya isar da sako ba. Amma shi annabi Musa sai ya roƙa wa ɗan uwansa ma a haɗa su tare. Allah ya ce to ya yarda ya bayar. To kaga kenan wannan yankwantaka ita ake bukata ya zamto duk alheri kai kokari wa dan uwanka ma ya samu wannan alheri to idan ka zama haka to sai ka zama mai amfani ka zama kuma mai amfanar da al'umma Allah samu daga cikin haka inni ya kafu an yukazibun qala sanashuddu adudaka Allah yace wa annabi Musa ka je na yadda zan karfafi zan karfafe ka anan yayi maganan abudaka da matsunka saboda damatsu su ne suke nuna alaman ƙarfi a jikin mutum to sai Allah ya amfani aka yi kinaya da su amma ana nufin da za a ƙarfafe shi akan isar da wannan saƙon Allah ce zan ƙarfafe ka bi akika da ɗan uwanka wa naj'alu lakuma sultanan kuma zan sanya muku rinjaye da hujja a gare ku akan mutanen fir'auna fala yasiluna ilaykuma ba za su samu saduwa zuwa gare ku da wani mummunan abu ba abin da zai faru da haka ishaba bi ayatina ku tafi da ayoyinmu ku je ku gaya wa fir'auna da mutanensa antuma wa manittabakum alghalibun antuma ku ku biyun nan kai annabi Musa da annabi Haruna antuma wa manittaba kuma da wadda suka bi ku akan isar da wannan sako suka yarda to ku ne alghalibuna lahum masu jaye akan mutanen Fir'auna Allah ya ba su garanti kenan فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتري وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قالوا sai mutanen fir'auna bayan kaman a can baya duka karatun da mun yi makamancinsu da aka aike su shi annabi musa ya dawo ya shigo misra da ya shigo misra ya zo gida ya samu ɗan uwansa Haruna ya ce ka gane ni ya ce a ban gane ka bai ce ani ne Musa ɗan uwanka maza ka shirya Allah ya aiko mu za mu je gun Fir'auna shikenan suka shirya suka yi ban kwana da mahaifiyarsu suka je inda aka ajiye su a fada a wani kaulin an ce sun daɗe sosai ba a ma saurare su ba to bayan nan ne sai Fir'auna ya ce a kira su tunda sun ce Allah ne ya aiko su ai ko dariya ma sha shi kenan yace a shigo da su to sai ringa yin tambayoyi mun karanta karatun a baya irin yadda fir'auna ya ringa yin tambayoyi da irin amsan da annabi musa ya gaya masa da irin wautar da hankalin mabiyansa fir'auna da yake akan annabi musa da irin martanin da annabi musa duk mun karanta wannan karatun a baya to wannan anan sai aka datse abun aka ce kalu sai suka ce ma hadha illa sirrun muftara ai wannan abin da annabi Musa ya zo da shi na mu'jiza na sanda da mu'jizar da ya zo da ita na hannun sannan ai ba wani abu bane wani tsari ne kawai da aka kirkira aka yi don haka ba wani ba maganar mu'jiza a ciki a sihirin muftara wa ma sabina bi hadha fi aba'in alawwalin kuma ba mu taba jin irin wannan maganan cewa akwai Allah bayan Fir'auna wannan ko a iyayenmu na farko ba mu ji wannan abun ba a ce akwai wani Allah banda Fir'auna ba mu ji wannan ba فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدير إنه لا يبلغ الظالمون
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدير إنه لا يفلح الظالمون shikenan wa qala Musa sai annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya fadi yace rabbi ya ubangiji na a alam shi masani ne biman jaa bil hudi da wanda yazo da shirya min indihi daga wajensa shi ubangiji ya sani a tsakanin ni da ku wa man takunu lahu aqibatu dar da kuma wanda karshe mai kyau zai kasance gare shi tsakanina da ku a lahira Allah ya sani cewa ni na zo muku sako zuwa ga Allah kun karyata innahu cewa shi dai ubangiji la yuflihu zalimu zalimina baya kutar da mutane wanda suke azzalimai kafirai da haka in musu imani muke nan sune za su kasance a cikin azabar Allah فقال فرعون يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا أمان على الطين فاجعل لي سرا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين شكرا sun isar da sako ga irin martanin da mutanen fir'auna da fir'auna suke merawa to shi fir'auna daga ƙarshe zai yake gayawa manyan mutane a fadarsa faƙali fir'aunu sai shi fir'auna yake cewa ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutane na fada kenan ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni fa ban san wani abun bauta ba in ba ni ba kusan wannan ni ne kadai abun bauta ban san wani abun bauta in ba ni ba Musa yana cewa akwai wani Allah akwai wani Allah in ba ni ba ban san wani abun bauta ba don haka fa auqidni ya hamanu ala tiri kai hamanu shine wazirin fir'auna yace ya hura wuta na kona ainihin blow na gini yayi shi a ta yin blow da yawa na kasa a tayi a tayi fat'alli sarhan ka sanya mini wato ka gina mini wani gini wadda yake maɗaukaki in ji fir'auna yake gayawa wazirinsa la'alli a tsalin ilahin musa ta yi watakila zan je in tsinkayi inda ubangijin musan nan yake in je in gan shi mu yi gaba da gaba da shi wai a masa wannan ginin ya je saboda wai ya laluma a nan duniyan kan ba inda allah musa yake to amma watakila allah musa a sama yake to don haka a masa gini mai tsayi baiwa ya je tsinkayi ubangijin musan nan kai wa inni la azunnuhu min al-kazim bari ma kai bayan an ginin da ƙarshe ma yake cewa ni na zaton ma musan nan ƙarya yake ba wani Allah da ya aiko shi to alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah ya samu daga cikin wanda za a yanta cikin wannan wata a sarma annabi sallallahu alaihi wasallama marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu kowa akan sana asasa alkhairi Allah ya karfafe shi ya karfafe shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara wa guriyoyin mu albarka gafarta iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah ya karfafe da alkhairi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima wa al-Fatima wa sabaqna asnahu ila al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amin.